إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد احييكم بتحية الاسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun littafin sunan abi dawud a majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna ashirin daidai ga watan zulhijja hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiyya 2026 wannan shine darasinmu na 99 ma'ana 100 ba dai a cikin kitabul manasik kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine yuridul mar'u an yu'ta munahu wa ya'ba Allahu illa ma arada يقول المرء فائدتي وملي يقول المرء فائدتي وملي وتقوى الله أفضل ما استفاد مفاعلة مفاعلة فعل مفاعلة مفاعلة فعول wannan ɗaya daga cikin abiyatikin al'imamu shafi'i ne rahimahullahu ta'ala wanda yake nuna muna mahimmancin zaɓi na allah maɗaukakin sarki shi ne yake cewa yuridul mar'u an yi utamunahu wa ya'ballahu illa ma arada mutum yana so a bashi abin da yake so alhali kuma Allah ya ƙi sai abin da shi ya so ma'ana a kodayaushe za ka ga mutum shi dai gurin shi ya samu duk abin da yake so da yana son abu ya same shi shi kuma Allah a hikimarsa sai ya ƙi abin kuma ya zo mishi da abin da ya ƙi ya ƙi zo mishi da abin da ya so kuma sai ya kasance a cikin sake wannan da Allah ya masa ba abin da ya so bakin sai ya kasance a cikinsa ne alkhairinsa yake yana daga cikin misalin da malamai suke bada akan wannan na wani bawan Allah da zai je gidan ma'ana inda ake hawan jirgi a aeroport domin balaguro na zuwa neman wani babban aiki a ɗaya daga cikin manyan ƙasashe yanzu ya kamo hanya ɗan taksikin da ya ɗauko shi sai mota shi ta samu matsala a bisa kan hanya aka yi aka yi mota ta ƙi tashi yana ta hushi yana mamaye taksi ka san mota ga ba ta da kyawu za ka ɗauko ne ya tsaya yana neman wata mota wadda za ta ɗauke shi ya kasa samun mota sai da get ya samu wani ɗan taksi ya ɗauke shi yana zuwa aeroport yana zuwa wajen hawa da saukar jirage sai isko jirgin da ya kamata ya hau jirgin ya tahi a wannan lokacin mutumin ya shiga a cikin bakin ciki da kunci na hutar hankali domin da ya rasa wannan jirgin ya rasa aikin da zai je nema duk lokaci ke da kai kwayyadadde yanzu ya kamo hanya ya komo yana zuwa gida yana kulla talabijin sai ya ga labaru akan cewa wannan jirgin ya yi haɗari gaba ɗayan fasinzojin jirgin babu wanda ya huta da rai aikin gane ma'anar abin ko ya so ya shiga jirgin amma allah bai so ya mi ba ya shiga jirgin don rishin shiga jirgin shi ya himi shi ya alkhairi rai guda ne in ya huta babu wani shi kuma aiki in ka rasa wani zaka iya kame zaka iya ka samu wani nan gaba shine ma'anan yuridul mar'u an yu'ta munahu wa ya'ba Allah illa ma arada kinan babban darasi shine a ko da yaushe abinda Allah ya zaba maka yadda da shi ko da ba haka kaso ba domin wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrul lakum a baiti na biyu sai yace yaqulu al mar'u fa'idati wa mali wa taqwa Allah afdalu mastafada mutun yana kokari a duniya ya tara kudi ya tara kudi yana kudi na ne dukiya ta ce yana ba kan shi wahala dan ya tara kudi ya tara dukiya sai yace wa taqwallahi afdalu mustafada alhali mafi alkhairin abin da ya kamata mutum ya kokarin tarawa shine takawar Allah shine tsoron Allah domin ita ce arzikin da in ka samu za ta amfane ka a duniya ta amfane ka ina a lahira wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib shi yasa har yanzu kake cewa a wani baitin وليست السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد الذخر وعند الله للأتقى مزيد باشي بني جن دادي كسامو دوكيا ما في جرمان جن دادي شيني كسامو تقوى كسامو سوران الله شيكما سوران الله أنا سامو سني تهنير نيما إلمي ta hanyar sauraron wa'azi ta hanyar karatun alkur'ani ta hanyar ibada da bin Allah madaukakin sarki Allah ka arzuta mu da tsoronka idan ba a manta ba za mu tashi hadisi na 1971 muna a cikin babi mai bayani akan ramyul jimar ko ramyul jamarat jihar shedan حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر دحا naga ma'aikin Allah yana jihuwar shedan akan dabbarsa a lokacin da rana ta yi hantsi fa amma ba'da zalika amma a ranar sallah fa amma ba'da zalika fa ba'da zawali shamsi amma bayan wannan jihar shaidankin da ake yi na kwanaki uku na bayan sallah shi yana yin shi ne bayan rana ta huta daga tsakiya حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر ناتم بي ابن عمر متى أرمي الجمار ونلوكتيني يكمات يجيور شيطان قال يتي إذا رمى إمامك فرمي إذا الإمام كي جيوا تسنن كي ما سيكي فأعد فأعدت عليه المسألة سينك آرى ما يميتامش تنبير فقال سيتي كنا نتحين زوال الشمس منكسنتي منا جرا hitar rana daga tsakiya fa idza zalati shamsu ramaina idan rana ta huta daga tsakiya to a lokacin muke yin jiha حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huto daga mina a ƙarshen ranakunsa lokacin da ya sallaci azhar ya huto daga muzdalifa zai je a mina ana gane da kyau ko yace hina sallar zuhra lokacin da ya sallan azhar summa raja'a ila minan kinan nan ya huto daga minan ne ya je a ya yi tsawaful ifada domin kalima ta afada kalima ce wadda take da ma'anoni masu yawa siyaƙi inda ta zo ne ake iya fassarawa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya yi tawaful ifada a rana ta ƙarshe a lokacin da ya sallan azahar sun raja a ilaminan bayan ya ƙare wannan sai ya komo mina famakasa biha layali ayyami tashriq sai ya zamna a can darirayin ko kwanaki na bayan sallah guda uku nan da ake cima ayyamu tashriq yarmil jamrata yana jiwar shaidan idan zalati shamsu idan rana ta huta daga tsakiya kulla jamratin bi sab'i hasayatin kowanne jiwa da zai yi na shaidan wurare daga cikin wuraren da ake jiwar shaidan kowanne wuri dutse guda bakwai yake jiwa da su yukabbiru ma'a kulli hasatin duk dan dutsen da zai jiwa yana kabbara Allahu akbar sai ya jiwa wa yaqifu 'inda al-ula yana tsayawa a wajen ta farko wasaniya da ta biyu fayutilul qiyama to a wajen ta biyun sai ya jima a wajen tsayuwa wa ya tadarra'u ya kaskantar da kan shiga Allah wa yarmi as-salisa in ya kare sai ya je ya jiwa ta uku wa yaqifu indaha ita ma sai ya tsaya a wajenta haddathana حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال لما انتهى إلى الجمرة لوكتين دم الله صلى الله عليه وسلم يئس أولين جوهر شيطان الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ياسا يكعب أهن سنهقون ومنا عن يمينه منكم أدامنسا ورمى الجمرة سيجيهر شيطان بسبع حصيات دعين دوا سوق دابكوي وقال كما يتي هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة هكني يجيهر شيطان وانا أكسبكم وسد سورة البقرة ينا نهم من الله صلى الله عليه وسلم abin da yasa yake bance suratul bakara bai faɗi wata sura ba don saboda suratul bakara a cikin ta ne mafi yawan hukunce hukuncen hajji suka zo shi yasa ya kawo ta anan حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك حاء وحدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن أبيه عن أبي, عن أبي البداح ابن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة manzo Allah ya yi sauƙi ga masu kiwon raƙumma game da su kwana amina ya musu sauƙi yarmuna yawman nahari su yi jiwa a rana talayya sun ma yarmuna algada a goben ma su yi wa min ba'di algadi da kumban da gobe biyaumai ne a kwana biyu wa yarmuna yawman nafri sai kuma su yi jiwa a ranar da ake hita daga mina shine rana ta uku kenan su da sun yi jiwa sai su koma wajen kula da dabbobinsu ba sai sun kwana ba a mina don saboda larura ta kula da dabbobi حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر عن أبيه آه عن أبيهما عن أبي البداحي ابن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما manzo Allah ya yi sauki ga masu kula da dabbobi su yi jiwa ini rana guda wa ya da'u yawman sai su bar rana ta biyu kinan yau su yi gobe ka su yi sai banda gobe su yi حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز يقول ناجى أبو مجلز يناتي وسألت ابن عباس ناتم ابن عباس عن شيء من أمر الجمار dangane da wani abu na al'amarin da ya shahi jihar shaidan faƙala sai ce ma adiri ban sani ba a ramaha rasulullah sallam bi sittin au bi saba'i da ɗan dutse shidda manzon allah ya jiwa ko da ɗan dutse bakwai ku ji ha abdullahi bin abbas ne ana gani da kyau ku faqihi na wannan al'umma wanda manzo Allah ya ma addu'a ta ilimi amma shine aka tambaya dan bai da tabbaci sai yace bai sani ba wannan me yake nuna muna komi rawaninka idan aka tambayi ka abu baka da tabbacinsa to ka ce me ka sani ba yana daga cikin aqwalul hukama suke cewa ta'allam qawla la adri ka koyi fadin la adri koyi fadin ban sani ba in an tambaye ka abin da baka sani ba yace fa innaka in qulta la tadri allamuka hatta tadri wa in kulta adri sa'aluka hatta la tadri da in kace baka sani ba to za su shaha maka lahiya in akwai wanda ya sani ma sai ya gaya maka amsa amma kuma in kace ka sani to za su yi tambayar ka har sai ka kai baka ba sani ba ba san ko ana gane da kyau ba kuma har yanzu suke cewa nisful ilm qawluka la adri a tambayka abu baka sani baka ce baka sani ba rabin ilimi ne domin akwai rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri akwai mutumin da bai sani ba shi kuma kai shi bai san bai sani ba me ma'anar wannan a tambayi shi abu sai ya bada amsa wanda shi tunanin shi daidai ne alhali ba mi bane ba daidai bane kaga shi kan shi bai san bai mi ba bai sani ba kinan dai ba abun kumiya bane komi rawanin ka a tambayi ka komi ilimin ko ka komi dalubtakar ka dan yaro alakwal an ba a makaranta an ba su jarabtawa wace ce matar da babanta annabi mijinta annabi ɗanta annabi kakanta annabi kakan kakanta annabi tattaɓa kunnanta annabi an tambaye ka baka sani ba ce ban sani ba haka je ke ta kame kame ana gane da kyau ko idan kai haka to kayi abin da shine daidai manyan malaman irin su imamu malik irin su imamu ahmad bin hanbal za a zo a tambaye su ce ba su sani ba amma a yanzu mutum sai ga in ya ce bai sani ba kamar ya mi kamar ya kaskantar da kanshi alhali ba da amsar baka sani ba shine ka kaskantar da kanka da yi manzo Allah yake man kadaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya faɗi abin da bai sani ba game da ni to ne mazamnin sa tun yanzu a cikin wuta Allah ya kare mala yace haddathana musaddadun haddathana abdul wahid ibn ziyad حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة إذا أنت ينكو يجيه الشيطان فقد حل له كل شيء تقوم يا هلتا أغريس إلا النساء سيدي ماتا أنا سيدي جمائي قال أبو داود هذا حديث ضعيف الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه imam abu dawud ce wannan hadisin da ifi ne alhajjaj bai ga imam zuhri ba kuma bai ji daga gare sa ba a takaicen wa masu girma jihuwar shaidan wasu wurare ne guda uku da ake zakuwa a yi jiwa a shari'ance ramyul jimar ake cewa wasu wurare da ake cewa jamra kuma wurare uku ne akwai jamratul aqaba ko kuma jamratul ula jamratul wusta da jamratul kubra wadda ita ake ma jamratul akaba ita ce ta karshe haka suke ajere akwai karama akwai ta tsakiya akwai babba wannan wuraren a ranar sallah babbar ita kadai ake jiwa za ka zo ka yi jiwa na duwatsu guda bakwai ka tahi ana gane da kyau ko idan mutum ya jiwa a wannan ranar yanzu sai ga gobe ɗaya ga sallah ya komo ya yi jiwa ta ɗaya ta biyu da uku rana biyu ta biyu ya zo ya yi har sai an yi kwana uku yana zuwa yana jiwar su uku amma ran sallah wacce kawai ake yi wannan babbar kawai ita ake kima jamratul aqaba abin da yasa ake ce mai hausa ake ce mishi jiwar shaidan ya zo a tarihi cewa wannan jiwar da ake yi asalinsa koyi ne da annabi adam alaihi salatu wassalam wanda lokacin da Allah ya umurce sa da ya je ya yanka ɗansa Ismail shine da ya kamo hanya ya kawo daidai wannan wurin na jamratul ula sai shaidan ya zo ya ce masa ya zo ya ce masa shin za ka yanka ɗanka dalilin mahulki kawai da kai ana gani da kyau ko ai ba sai ka yanka ɗanka ba kana iya ka samu wani rago ka yanka sai annabi adam ya ɗauki dutse ya jehe sa annabi annabi ibrahim ya ɗauki dutse ya jehe sa sai ya ƙara gaba ta biyu ya ƙara komo masa aka ce mai son abunka ya yi ka dubara ko ya ƙara komo masa ni wa tausayin ɗan nan naka ne nake yi ɗan nan da ke gare ka ɗan guda guda shi kaɗai kuma ka je ka yanka shi ka je ka yanka wani abu wanda ba shi ba ana gane da kyau ko sai ƙara ɗaukan dutse ya jehe sa a daidai wannan wurin sai ya ƙara ƙarawa gaba kuma har yanzu bai daddara ba sai jamratul kubra to anan da ya same sai daidai sai ci sai bisa ijiya ana gane da kyau ko ya yoye masa ijiya guda to shi yasa nan nan wani ana ce masa jamratul akaba dan anan ya ci wuya ana gane da kyau ko kubra dan anan ya masa jiwa mai girma to wannan shine sai Hausa suna ce ramyul jamal su kuma su ce jiwar jiwar shaitan ana gane da kyau ko to wannan shine kenan kenan dai ana yi ne don koyi da abin da annabi adam kenan lokacin da kuke jiwon ba shedan kin bane kuke jiwa amma dai yana jin haushi da ana ƙara tuna mishi mi jiwar da ma'aifinmu ya mishi annabi ibrahim alaihi assalatu wassalam kenan kaka ji ka kwashi haushin ka na shedan ka je kai ta jiwa aikin banza kake yi ba shedan kake jiwa ba labari ne yake maimaita yake maimaita kansa wannan shine kenan na'am mhm eh ah eh wala ya kif indaha eh ita baya tsayawa a wurinta ranakun da ake jihor guda uku in kai jihor ta farko za ka tsaya kai addu'a in kai jiwa ta biyu ka tsaya kai addu'a ta uku ita ba a tsaya addu'a an yi jihor ta hiya ake yi eh wa yaqifu a haka haka kenan kuskuren abin gane faltatul lisan kenan it shine ma'anan wa yaqifu wa la yaqifu indaha kenan kuskure ne sai na ce wa yaqifu kenan na tsallake ne na tsallake lamun ne wa la yaqifu indaha baya tsayawa a wurin jiwar ta uku yayi addu'a ta ɗaya da ta biyu kawai yake yi jazakumullahu khairan za mu tashi babul halqi wat taqsir babi mai bayani dangane da aske kai da kuma rage gashi kun san in mutum ya kare jihar shedan ya yanka dabbar ta talayya a ranar hajji zai yi aski ko ya mi ko ya rage gashi to shine bayanin da za a yi a ƙasa hadisan da za su zo bayanin wannan ne za su yi حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين يا الله كجكم وإندا سكا أسكي كم سكا باتيا قالوا يا رسول الله والمقصرين دما وإندا سكا رجي غاشي قال سيتي والمقصرين da waɗanda suka rage ana gani da kyau ko amma magana mafi inganci na uku ne ya ce wani mukassiri da waɗanda suka rage sai da ya sau uku ana gane da kyau ko ya Allah wanda suka aske gaba ɗaya Allah ka ji kansu Allah ka ji kansu Allah ka ji sai na uku na hudu ce da wanda suka rage wannan hadisin yana nuna mutum ya aske gashin gaba ɗaya shi ya hida ya mi da ya rage kuma ya halatta ka ce ma mutum Allah ya ji kanshi ko bai mutu ba ana gane da kyau ko idan dan kaka ji wani ya ce Allah ya ji kanka ka ce ka kashe ni da rayuwata a ba kashe kawai addu'a ce ya maka ana gani da kyau ko domin Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني يعني نهي يعقوب الإسكندراني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع من ظن الله يا أسيا كان سقباعي أحج بنكوانا حدثنا محمد بن الألاء حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر وزع الله يجيه الشيطان رانا الليا ثم رجع إلى منزله بمنى سيقوم جدنسا مطبكنسا أمنا فدعا بذبح فضبح سي يكرا دا أكامش دبر دا زي ينكا سي ينكا ثم دعا بالحلاق sannan sai kira mai aski fa akhadha bi shiqqi ra'sihi al-ayman sai ya kama bangaren sa na dama ya aski ana ganda ke ku yana daga cikin sunna a wajen aski idan za a fara a fara aski bangare na na dama shine a hadisin da Aisha take cewa kana rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tarajjulihi ana gane da ke ko wa fi tanawulihi wa fi sha'nihi kullihi hatta shace kai in manzo Allah zai fara bangaren dama yake mi yake fara shacewa in takalmi zai sa wace kafa yake fara sawa ta dama in ma wani ne zai masa aski zai fara aske masa bangaren ina ne dama kenan sai ya sai ya aske bangaren sa na dama faja'ala yaqsimu baina man yalihi ash-sha'rata wash-sha'ratayn sai ya raba wannan gashin tsakanin waɗanda suke kewaye da shi wasu a ba su gashi ɗaya wasu a ba su gashi biyu kun gane wannan ma'anar wannan magana sahabbai sun kasance gashin manzon Allah rububin shi suke yi ana gane da ku in ana ma manzon Allah gashi rububi ake kowa so yake samu mi to shine sai manzon Allah dan ya raba gardama dan ka ayi rububi da aka aske bangare na dama sai ya ɗiba yana rarraba ma wani a bashi ɗan gashi ɗa guda wani a bashi mi a bashi ɗa biyu wani a bashi ɗa guda wani a bashi ɗa biyu ba irin gashin ka bane ala gari da ke ko na wannan gashi ne mai albarka wanda suna magani da shi idan mutum baya da lahiya sai tsoma gashin a cikin ruwa sai ya sha kuma da yanzu Allah sai Allah ya bashi lahiya thumma akhadha bi shiqqi ra'sihi al-aysar sannan sai ya kama bangaren gashinsa na hagun fahalakahu sai ya rage sai ya aske sa sun makala sai manzon Allah ya ce masa sai manzon Allah ya ce huna abu talha zonan abu talha fa dafa'ahu ila abi talha sai manzon Allah ya mika gashin zuwa ga abi talha ana gane da kyau ko kenan shi abu talha shi aka mukama sauran aka ce ya raba wa mutane حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي وعمرو بن عثمان المعنى قال حدثنا سفيان عن هشام بن حسان بإسناده بهذا قال فيه قال للحالق سيتي ما وندي أسكن ابدأ بشقي الأيمن فاحلقه kun gani manzo Allah ma ya faɗa masa da kansa ka fara da bangare na na da maka aski sannan kai ma haka in ka zo wajen mai aski ka ce masa fara min da mi bangaren dama ala gayar da ke ku amma dai ka san wurin mai askin da zaka tahiya in ka tai wajen arne ina ruwan shi yalma mai masan dama ba ana gane da ke ku to shi yasa ya kamata a samu masu aski na sunna ana gane da ke ku su da kaje ba ma sai kaje musu fara aske dama ba kawai za su aske ma bangaren dama kuma ba za su yi maka aski dai kushi ba ko turwa kushi in ma akwai mil kushi ma ba za su yi maka shi ba in ma su aski gaba dai ko su rage ba tare da wani wuri ya himi ba ya yi wani wuri yawa domin wannan manzon Allah ya hana kenan dai a takaice wannan hadisin yana nuna gashin manzon Allah ana tabarruki da shi ana gane da kyau ko har a yanzu ba a rasa wasu daga cikin waɗanda ke da ajiyan gashin manzon Allah domin shi gadon shi ake yi domin daga cikin sahabbai duk wanda ya samu wannan gashin adana shi yake yi idan ya mutu ɗaya daga cikin ɗiyan shi ke gadon shi to za a iya samun masu wannan gashin a nan Nigeria ma an ce an ce akwai wani shehu yana da shi ala gane da ko abin da ya sa nace an ce dan ba da tabbaci ba zan karyata ba zan gaskiya ba kamar Isra'iliya ta ne ba zan ce gaskiya bane ba zan ce ƙarya bane bangaren ƙadiriya ana gane da kyau ko su ma gadon gashin ne suka yanda suka ce tun kakannin kakannin su akwai wani maulidi da suke duk shekara za a huddo shi in ka ga yanda suke kula da shi suna mishi ado wannan ya birge ne in ta tabbata gashin manzo Allah ne ya tantance a mishi haka aka ce gidan da ma aka mishi na zinariya ne yanzu aka zo za a kawo manya-manyan tukuna na ruwa sai a zo a ɗauka sai a tsoma a hudda a koma wajen tuku guda a tsoma a koma ruwan sai a ji a tarba wa mutane sun sha ruwan gashin sun sha ruwan da suka taɓi gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wata tabbata ana gane da kyau ku wannan shine kenan مالك حدثنا نصر بن علي أخرجنا أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا خالد خالد عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منن من ظن الله أن كسن أنا تنبي شرانر منا أنا تنبي شرانر منا dangane da wani abu da aka yi wani kuskure sai fa yaqulu sai ce la haraj balihi fa sa'alahu rajulun fa qala sai wani mutum ya tambaye sai ce inni halaqtu qabla an asbaha na yi aski kami in yi yanka qala sai ce izbah wala haraj je ka yanka balihi qala inni amsaytu wa lam armi hammare ce yayi ban yi shiwar shedan ba qala ilmi je ka yi shiwa wala haraj balihi حدثنا محمد بن الحسن العتكي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ياتي ما أيكن الله ياتي ليس على النساء حلق ما تاسو باب أسكي أكنسو إنما على النساء التقصير ما تا أبنك كنسو شيني رجي غاشي حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة حدثنا هشام بن يونس يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق ما تابايا أكن سسو أسكي غاشي على النساء التقصير أبنك أكن ماتا shine su rage gashi ai a hajji an ce ranar sallah in mutum ya yanka dabba shi zai yi mi ya yi aski ko ya mi ko ya rage gashi amma an yi son a yi mi aski to su mata ba a so su yi aski mi za su yi rage gashi sai ta kama wani tsoronta ko ta kama gashin ta hakan ga abin da ya dan saura sai ta mi sai ta kille dan kaɗan daga can ƙasa kun san dan me yasa su mata ba a so su aske gashi dan saboda su mata ana son su da ado su kuma mata in ba su da gashi ba su da mi ba su da kyawu Allah ya ce a waman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin ma'ana wannan ayar ta nuna su ana renon su ne a cikin ado ana gane da kyau ko to shi sa musulunci a musulunci haramun ne kata'an mace ta me ta aske gashi sai da wata larura babba amma shi kuma shi kuma namiji an yi son ya aske gashin gaba daya dan me yasa shi namiji an yi son ya aske gashin gaba daya dan shi dama ba a ce sai yayi kyawu ba ko ko ba haka ba ai in magana suka ce kamar maza tana ga mazuru ana gane da kyau ko ana kai namiji babu lahi kalma zaman to kawan mazuru ne dan kai dama ba kyawu ake so ba kai me ake so ƙarya ake so a kuɗi kuma rahawar asiri gama bar karatu mai jini ban kuɗi kun san ɗan kasuwa ne shesa shesa yake kuɗi hatta ne yake zuwa ɗaukar kaya to amma dai shi alhamdulillah da yake kasuwancin bai hana mishi zuwa karatu ba ga shi da kuke gani lokaci zuwa lokaci yana zuwa shin ɗaukar kaya ma alhamdulillah duk wani karatu da ake kun ga yana halarta na kan da bayan magariba da na bayan isha'i to haka ake so wannan shine kenan zuwa gaba za ka bar cewa kudi tunda kana zuwa karatu ana gane da kyau ko wannan shine kamar maza tana ga mazuru na ɗaya daga cikin masu hikima ya ce innan nisa a rayahina na lana wa kulluna nashtahi shammar rayahina su mata Allah ya halitta mana su ne don mu rika kallon su mu ji daɗi daga waje an ɓato maka da rai kana zuwa sai ka isko taci bando an san bando ko wani ɗaurin ɗan kwali ne na musamman an sa maka jagira da jalebo ana gani da ke ko amma in ka yi sa'a da daura ta san ciwon kanta babu al'umrati babu mai bayani akan umara حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج فظل يا عمر كمن يحج حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة حدثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة نارن سيد الله بعدن كومي يسا منزن الله يسا أم عائشة تي أمرا ذي الحجة با إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك سيدن ya katse dalilin wannan al'amarin mutanen shirka ma'ana sai dan ya lalata wata ɗabi'a ta mushrikai fa inna hadha al-hayy min quraish domin wannan kabilun na quraishawa wa man dana dinahum da wanda suke bi akan tafarkin su kanu yaquluna sun kasance suna cewa idza afal wabar idan sawu alamomi na tahiyar raƙumma da suka je aikin hajji ta ɓace shine alwabar idan afal wabar wabara addabar haka kuma baya na raƙumma ya warki kun san raƙumma in aka yi balaguro da su kayan da ake ɗora musu yana sa bayansu ya zoje ana gane da kyau ko to idan bayansu ya warke daga zoje wadda yi na ɗaukan kaya na zuwa aikin hajji wa dakhala safar haka kuma watan safar ya shiga faqad hallati umratu to umara ta halitta liman ya'tamar ga duk wanda ya so yayi umara fakanu yuharrimuna al-umrata sai suka kasance suna haramta umara hatta yansalika zulhijja har sai watan zulhijja ya kare wal muharram da muharram ana gane da ke ko kina lokacin jahiliya watan zulhijja da watan muharram ba a yin mi ba a yin umara to shine manzo Allah dan ya lalata wannan ɗabi'ar yasa Aisha ta yi umara a zulhijja ma'ana bayan an kare aikin haji dan ya nuna bayan aikin haji ma kai tsaye mutum yana iya umara حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أخبرني رسول مروان dan aiken marwan ya bani labari allazi arsala ila ummi ma'qil wanda ya tura zuwa ummi ma'qil qalat tace kanu kana abu ma'qil hajjan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu ma'qil ya kasance ya huta haji tare da ma'aikin Allah falamma qadima lokacin da ya dawo daga aikin haji qalat ummu ma'qil sai ummu ma'qil tace ma'ana matarsa kad alimta ina umma ma'akil matarsa ta ce masa kada alimta anna alayya hajjatan kai ka san da cewa akwai hajji a kaina domin nayi niyyar zuwa hajji tare da ma'aikin Allah ban samu na je ba ana gane da kyau ko fantalaka yamshiyani sai suka tahi suna tahiya hatta dakhala alaiha sai da suka shiga wajen ma'aikin Allah faqalat sai ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna alayya hajja na yi niyyar zuwa aikin hajji tare da kai ban samu na je ba wa inna li abi ma'qilin bakran kuma ma'qal ma'qil yana da bakr bakr sune ɗan samarin raƙumma sune bakr ana gani da ke ko akwai kuskure da mutane su ce abubakar sai a ce baban budurwa nan ba budurwa ba ce ake nuni ma'ana abubakar ya kasance mutum ne mai raƙumma sosai don mai arziki ne daga cikin masu arzikin makka to dalilin raƙumma sai ana cewa abubakar ma'ana mai raƙumma kamar abu huraira ne ana ce masa abu huraira don me don me don mage da yake yawo da don wata yan musta da ke gare sa da yake so shi ma abubakar ba budurwa nan ba ana nufin aisha bace kamar yadda kake jin wasu suna fassarawa ana gane da ke ko domin bikir yake in mace ce bikir ne ba bakar ba wannan shine kenan kenan ta ce ma'akil yana da wani ɗan saurayin raƙumi da na so ya bani in je wajen umara da shi qala abu ma'qilin abu ma'qil yace sadaqata ja'altuhu fi sabilillah ta yi gaskiya amma na hana mata raƙumin ne domin na sanya wannan raƙumin ne a cikin hanyar Allah raƙumin wakasi na barsa dan zuwa jihadi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yace a'tiha ba ta raƙumin faltahujja alaihi ta je ta yi hajji a kansa fa innahu fi sabilillah domin wannan shi ma hajji kaman zuwa jihadi ne domin mata jihadin su shine zuwa hajji a hadisi Aisha tambayi ma'aikin Allah alin nisa'i jihadun sai manzo Allah ya ce na'am lahunna jihadun la qitala fihi suna da jihadi wanda babu yaki a ciki shine zuwa aikin hajji da umara fa ataha al-bakra sai ya bata wannan dan saurayin raƙumin faqalat sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni imra'atun qad kabirtu ni mace ce wadda na girma wa saqimtu ma'ana kaman girma ya kama ta na tsuha wa saqimtu tsuha ya kama ni fahal wa saqimtu kuma bani dan jin jikina shine ma'anan wa saqimtu daga astaqmu ne ko as-sukum fahal min amalin yujzi'u anni min hajjati shin har akwai wani aiki da zai wadatar mini daga hajji domin ban iya yin hajji don saboda tsuwana da rashin lahiyata akwai aikin da zan yi maimaye mini maimakon ya maimaye mini gurbin hajji da na yi niyya kala sai ma'aikin Allah ya ce umratun fi ramadana tujzi'u hajja umarar da mutum zai yi a ramadan kamar hajji ne ba wai tana isar ma mutum ba sai ya yi hajji ba ma'ana dai kamar zai samu ladan kamar hajji حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل معقل بن أم معقل الأسدي أسد خزيمة حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل رش الله يا ساميم إن وانت حديث ني وترواية أنا أككاو رش الله يا ساميم سي أبو معقل يا رسول وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ظل الله يهتيه أيك حج فلما فرغ من حجته جئته لوكة ديكاري حج سينزو مسا فقال سيتي يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا bakin so ki je hajji ba tare da mu me yasa biki je ba qala tace laqad tahayyana fa halaka abu ma'qil mun yi shirin tahiya sai mijina abu ma'qil ya rasu wa kana lana jamalun huwa alladhi nahujju alaihi kun muna da wani dan raƙumi wanda akan shi muke hajji fa ausa bihi abu ma'qil fi sabilillah sai abu ma'qil bayan kamin ya rasu sai ya wasiya akan cewa wannan raƙumin ya yi waƙafin shi ya zamanto na zuwa jihadi ne qala sai ce fa halla kharajti alaihi to ai kina iya ki huta akan shi fa innal hajj fi sabilillah domin hajji shi ma jihadi ne a cikin hanyar Allah fa amma idza fatatki hadhihi alhajjatu ma'ana tunda wannan hajjin ya wuce ki ya kubuce miki biki samu kike shi tare da mu ba fa atamiri fi ramadana to ki umra a ramadan fa innaha ka hajja domin ita kaman hajji ne fakanat taqulu sai ta kasance tana cewa alhajju hajjatun wal umratu umratun shi dai hajji hajji ne umara ma umara ce wa qad qala hadha li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko da yake ma'aikin Allah ne ya faɗa mini wannan ma adri aliya khassa amma ban sani ba shin wannan nawa ne ni kadai ma'ana shin ni kadai ce in nayi umara a lokacin ramadana a matsayin hajji take ana gane da kyau ko to ku ba mu amsa manzo Allah yace mata je ta yi umara a lokacin Ramadan domin in ta yi haka za a bata ladan mi za a bata ladan haji to shine take cewa ita bata sani ba wannan falalar dan ita kadai ce ko kuma kowa ma yana iya haka ku ba mu amsa falalar tana shahuwar kowa akwai wata ka'ida da muke da muka sha hadi daga cikin ka'idodin malaman usulul fiqh suka ce kullu hukmin sabata fi haqqi wahidin min al-min al-umma fayathbutu fi haqqi jami'i al-ummati tab'an illa bi dalil ikhtisas duk wani hukunci da aka dora ma wani daga cikin al'umma al'ummar musulmi guda daga ciki to ba shi kadai hukuncin ya shafa ba ya shahiwa kowa da kowa dalilin amma aisha kazahi ne aka sabkar da hukunci na mi na bulalewa ko to amma ita kadai hukuncin ya shafa yanzu in kama wata mata a anguwar ku kazahi ba a maka bulala a ba a maka bulala a shari'ance za a maka bulala tare da cewa ko asali ga akan wayanda aka mi aka sabkar da hukunci ma'ana dai kenan ba ita kadai ya shafa ba kowa ya shafa al-aslu fi tashri'i at-ta'mim asali a shari'a idan aka sabkar da hukunci ga mutum guda to ya shahi kowa da kowa kenan ko kai ka je a lokacin ramadan ka yi hajji eh kai yi umara to za a baka ladar mi ladar hajji حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عبد الله عن ابن عباس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وانزع الله ياسو يجي حجي فقالت امرأة لزوجها سوى ما تاتش ما مجنتا أحجني مع رسول الله على جملك كباني داما إن جي حجي تارد ما أيكن الله أكرر من الناكا فقالت تي ما عندي ما أحجك عليه باني درا من دا زن باكي كجي حجي قالت تتي أحجني على جملك فلاني تراكم منك والنوها تنصور يراك من الناك كبارش إن جي حجي دشيمنا قال سيتي ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل أي شي wannan na bar shi wakafi ne dan Allah dan in za a je jihadi a doke shi a je da shi fa ata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai yazo wajen ma'aikin Allah fa qala sayti inna imra'ati taqra'u alayka salam matata tana tana karanta maka sallama ma'ana matata tana gaida ka wa innaha sa'alatni alhajj ma'aka qalat أحجني مع رسول الله فقلت ما عندي ما أحجك عليه سي ما متامة أبن دي فارس أكانين فقالت تتي أحجني على جملك فلان فقلت ذاك حبيس في سبيل الله فقالت من ظل يتي أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله أي دا كابا تراق من تاجي دشي داشي ما أي كمن جهادي نتجي أنا قاني دكيوكو قال سيتي وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك كما تاتي تا أمرتين دا إن تنبيك ميزين دي دي دا حجي تارا دا كي تند بتسامو تي حجي تارا دا كي با يا ذاتي تي سام لا در حجي تارا دا كي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله يتي أقرئها السلام إن كجي كلمة سلم ورحمة الله وبركاته wa akhbirha kuma ka bata labari annaha ta'dilu hajjatan ma'iya ya'ni umratan fi ramadan ka bata labari umra a ramadan tana daidai da hajji tare da ni ana gane da kyau ko wannan shine sirrin da yasa kuka ga lokacin azumi mutane sun yi yawan me zuwa umra asali ma mutane sun yi cika a lokacin umrar ramadan hiye da cikar da ake a lokacin hajji kuma abin da ya sadan shi umara asali ba a kayyade adadin mutanen da ke zuwa ba amma shi kuma hajji ana mi ana kayyadewa ana gane da kyau ko dan akwai bara ɗaya daga cikin malumai yake cewa har sai da ya kai mutane da yawa wajen harami suka suka rika bin sallah ma'ana mutane misali a ce wannan anguwar gaba ɗayan lazare ita ce harami to sai da ya kai sau yana kai na sallah da ake yi har a cikin angunan irin su kalle filato irin su cite da fite don saboda cikar da aka yi cikar da aka yi na umara wannan shine kenan a takaice dai umara a ramadan in kana da daman zuwa umara ka bar ta har ami har a ramadan za ka yi samun lada mala yace haddasana Allah ya sa ramadan mai zuwa muna daga cikin da za su yi umara ana gane da kyau ko ba ta ga babu nesa ga Allah in ji 'yan magana a dare ɗaya Allah kan yi bature ko wannan shi ne kenan malai ce haddasana abdul a'la ibn hammadin haddasana dawud ibn abdurrahman an hisham ibn urwata an abihi an aisha ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam i'tamara umrataini manzo Allah ya umara guda biyu umratan fi dhilqa'da wa umratan fi shawwal umara a dhilqa'da da kuma umara a shawwal tana nuhin a shekara guda wanzu Allah ya yi umara a zulka'ada da zulhijja ya zo ƙarshen zulka'ada ya yi umara guda farkon zulhijja kuma yi wata umara ta biyu haddasana annufailiyu haddasana zuhairun haddasana abu ishaqa an mujahidin qala su'ila ibn umar an tambayi ibn umar kam i'tamara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam umara nawa manzon Allah yayi faqala sai ce marratai ne umara guda biyu yayi faqalat Aisha sai Aisha tace laqad alima ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad i'tamara thalathan siwa allati qaranaha bi hajjati bi hajjati alwada umar ibn umar shi kan shi ya san umara guda uku manzon Allah ya yi banda wadda ya hada da da hajji na bankwana nan aisha ce take cin gyaran ibn umar sai dai ta ci gyaran nasa ba tare da aibi ba an ce mata ibn umar ya ce umara biyu manzon Allah ya yi sai ta ce a ibn umar ya sani na san mantawa ne ai umara hudu manzon Allah ya yi kun gani ko kun ga adalci ne magabata yadda suke cin gyaran yan uwansu aisha ita ake ce ma kallabi tsakanin rawunna ko tana ɗaya daga cikin domin hadisai da yawa muka yi anan sai ku ji an ce aisha aisha ne aisha ne tana ɗaya daga cikin mutane guda biyar da ake ce ma al-mukthiruna fi riwaya malamai sun haɗe su wal mukthiruna fi riwayatil athar abu hurairah ta yalihi ibn umar wa anasun wa wa anasun wal habru kal khudri wa jabirun wa zawjatin nabiyyi shine na harko abu huraira na biyu ibn umar na uku anas na hudu jabir sai na biyar ita ce aisha radiyallahu ta'ala anha a bayanta kuma za a kawo wasu wasu maza wannan duk yana daga cikin hikimar da Allah madaukakin sarki ya sa ya bar aisha a raye bayar da son ma'aikin Allah aisha bayar da son ma'aikin Allah ta yi shekara kusan 40 da wani abu ana gane da kyau ku kuma aikin ta shine mi karantar da al'umma hadisan da ta samu daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. akwai darussan da in ba a wajen Aisha ba da ba same su ba misali darussan mu'amala ta mi na aure ita kadai za ta iya gaya maka wannan wannan ita ce hikimar ta sa Allah ya sa Allah ya aurar da manzon Allah Aisha tun tana mi alƙarama domin sauran matan nashi daga rasuwarsa bai ba a jima wasu kami suka rasu misali diyarsa Fatima bayan rasuwar manzon Allah da wata uku ta rasu shi yasa da wuya ka ji hadisi an ce Fatima ta ce dan mi dan ita bata yi mi ba bata yi doguwar rayuwa ba shine ɗan shi'a suke cewa abin da nuna maka sahabbai suna kin alayen manzon Allah shine babu hadisai da yawa da aka rawaito ga Fatima amma an rawaito hadisai da yawa daga wa daga Aisha Fatima bata yi dogon rai ba manzon Allah in yana raye ba a tambayar kowa ana gane da kyau ko to bayan manzon Allah ya rasu ne aka rika tambayarwa sahabbai ita kuma bayan rasuwan manzon Allah tami ta rasu ita ma da wata uku kenan kasance su samu dogon rai ba wanda za a zo a tambaye ta balle a ce an rawaito da gare ta shi yasa ba a samu mi ba ba a samu hadisai daga gare ta ba amma su Aisha da suka yi tsawon rai an mi an samu hadisai daga gare su masu yawa malam yace haddathana النفيلي وقتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن الأطار عن أمر بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع أمر من الله يا أمر وداود عمرة الحديبية والثانية حين تواطؤوا على أمرة من قابل تبيكما لوكتن سكن يرجيشن يا أكن wata shekara su zo su yi umara wa salisa ta uku min al-ji'rana daga ji'rana wa rabi'a allati qarana ma'a hajjati ta hudu kuta ce wanda ya hada da hajjin sa haddathana abul walid at-tayalisi haddathana wa hudaybah ibn khalid qala haddathana hammam an qatadata an anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a umarin kulluhunna fil dhilhijja illa allati ma'a hajjatihi kuma dukkanin umarsa a dhilhijja yayi mai adil ka'ida yayi sai dai wadda take tare da hajjinsa qala abu dawud atqantu min huna ana gane da kyau ko min hudbata daga nan na kware a wajen riwaya ta da na da na rawaito daga hudba ma'ana riwaya bi ya yayi to riwayar da hadisin da ya riwayar da ya samo daga hudba yace daga nan ne ya kware a cikin ta sai ya tsaida bakin nan inda ya manta a cikin riwayar sai ya katse sai ya ida ta da riwaya ta bi da ya sani yace wa sami'tuhu min abil walid wa lam adbituhu kuma naji sa daga abul walid shi ma ban haddace da kyau ba riwayar umratan zaman al hudaybiyya wata umara yayi umara a lokacin hudaybiyya wa min al hudaybiyya aw min al hudaybiyya wa umrat al qada da umara da yayi ta ta al qada ma'ana wadda suka yi bayan sun yi ta hudaybiyya في ذي القعدة وأمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين لوكة يربى غنيم من حنين fi qa'da wa umratan ma hajjatihi da umra tare da hajjinsa a takeice abinda wannan hadisi ke nunawa shine umara nawa manzon Allah yayi umara nawa hudu hajji guda umara hudu manzon Allah yayi hajji nawa hajji guda wannan shine kenan a dangane da umara ita umara fa a rana ɗaya kana iya kai umara guda biyu ko uku ana gani da kyau domin umara cikin ta yi tsawo baka baka wuce awa hudu ana gani da kyau umara cikin gajima baka wuce awa hudu to in za ka yi ta biyu abinda zai ci maka lokaci shine dole sai ka je masjidu tan'im sai ka je wani wuri da ake cema a tan'im can ake zuwa daukan sabuwar niyya ana gani da kyau ko to wannan shi zai dokan dokan lokaci kamin ka doko sabuwar niyya ta umara ta nawa da zaka yi umara ta biyu ba san ko ana gane da kyau ba to wannan shine kenan in ba shi ba a ini guda kana iya umara biyu in ka ce sa'a kana iya kai umara uku to alkhairin wannan shine in ka je idan ka yi ma kanka kuma sai ka yi ma wasu me wasu ƴan uwanka misali ka je ka yi taka sai ka je kama ma'aikinka ko ma'aikiyarka ko malaminka ko wani abokinka ana gane da kyau ko wannan shine kenan malam yace babul muhillati bil umrati tahidu fayudriku hal hajj babu bayani akan maccen da ta dau niyan umara sai haila ta kama ta ana gani da kyau ko kuma ga lokacin hajji ya yi fa tanqudu umrataha wa tahillu bil hajji sai ta walwali umarar ta dalilin haila sai ta dau niyan hajji hal taqdi umrataha to umarar nan da ta aji da ta walwali niyyar ta dalilin haila za ta biya ta bayan ta yi hajji حدثنا عبد الأعلى ابن حماد حدثنا داود بن عبد الرحمن حدثني عبد الله بن عثمان ابن ختيم عن يوسف ابن ماهاك عن حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن من ظل الله يتم عبد الرحمن يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة كوي إرؤورك عائشة fa'amirha min at-tan'im ba wai ya goya ta da baya ba daban shi a'a ya goya ta a bisa kan abun hawa ka goya yar uwarka Aisha a bisa kan abun hawa ka je da ita at-tan'im inda ake dokan niyyar umara fa idza habatta biha min al-akama faltuhrim idan ka gangara da ita daga tudu to daga wannan wurin ma tana iya ta doki ihrami فإنها أمرة متقبلة والنزي كسنشمة أمرة كربابا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سعيد بن مزاحم أبي ابن أبي مزاحم حدثنا حدثني أبي مزاحم عن عبد العزيز ابن عبد الله ابن أسيد كو أسيد عن محرش الكعبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعران فجاء إلى المسجد فركع manzo Allah ya shiga ji'in rana sai zo masallaci yayi ruku'i masha Allah abinda Allah ya so ma'ana yayi nafila thumma ahrama sai ihrami thumma sawa ala rahilatihi ya daidaito akan dabbar sa fastaqbala batna sarif ya fuskanci kwari na sarif hatta laqiya tariq al-madina fa asbaha bi makkah kaba'itin sai yawaye a madina yawaye a makka kamar wanda ya kwana a cikin ta ma'ana tunda asuba ya shiga ya shiga a makka malam ya ce babul makami fil umra babi bayani akan kwanakin da manzon Allah ya yi a umara حدثنا داود بن رشيد حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في عمرة القضاء ثلاثا منزل الله يا يكوانا أكو أوجه عمرة القضاء عمرة دي يكوانا أكو يي a makka a wajen wannan umarar ina tsammanin ya kamata mu dakata sakamakon lokaci ya tahi wancan babin abin da yake nunawa shine lokacin da aisha aka zo da ita wajen aikin hajji ta ɗauni yin umara an kamo hanya sai haila ta zo mata sai manzo Allah ya umarce to ta warware niyan umara tun da ba ta yi yin umara tana haila to bayan an kare hajji shine sai manzo Allah ya umarci dan uwanta Abdurrahman ya goya ta a bisa kan dabba ya kai ta ta tsauniyin umara ta yi umara sai ta ramka umarar da bata samu ta yi ba a farkon mi a farkon mi a farkon hajji wannan hadisin yana nuna ya halatta muharramin mace ya goya ta a bisa kan abun hawa tunda abdurrahman kananta ne ana dan uwanta ne yayanta ne to sai ya dauke ta a bisa kan abun hawa amma duk matar da ba muharramiyarka ba baya halatta ka goya ta a bisa kan babur duk abun hawan da jikinka sai ya haɗu da jikin mace in ba muharramiyarka bace baya mi don haka kanan miji baya halatta ya kai mai gida ka bashi moto ka ce ya kai matarka ina likita ko ya kai matarka ina anguwa domin wannan matar ba muharramiyar shi bace ana ga domin in ka sake ta yana iya mi ya kewaya ko ya kewaye da ita in ka mutu yana iya mi ya maye gurbinka wannan shine kin amma kananta kana iya ka bashi babur ka ce ya goya ta don haka a taba mace ta hau a taba duka bai halatta ba sai inda larura mai ƙarhi ana gane da kyau ko to wannan kuma yan magana suka ce dole ke sa a mari suriki ko yana irin wannan babu da yi ba haka karin magana yake bani ne na juye shi dan a cikin shi akwai abin ga ke cewa larura ke sa kwana bayan suri bayan sarakuwa to ka gani ana gane da kyau ko to shi yasa ni nace mishi sai na juye shi nace larura ke sa a mari suriki ko wannan shine kenan to a takaice dai ka'ida ce a musulunci a darurat dubihul mahdurat larura tana halatta wani abu amma larurar ita ma tana da ka'idodi wanda a cikin karatu lokaci zuwa lokaci za a rika jin su inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sati mai zuwa kenan akwai karatu domin balaguran da zamu yi bai wuce laraba zamu komo kenan akwai karatu balaguran ba zai hana a yi karatu sati mai zuwa ba insha Allah kenan bayan sallah kuma sai a ci gaba da karatu na tarjamar alkur'ani insha Allah assalamu alaikum